hangen dala hangen dala ba shiga birni ba
Ƙungiyar gwamnonin jam'iyyar APC ta musanta raɗe-raɗin da ake na cewa akwai jigaggiya tsakanin ofishin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma ofishin mataimakinsa Farfesa Yemi Oshinbanjo. Kotun kolin Najeriya da ke Abuja ta kori ɗaukaka ƙarar da gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da jam'iyyar APC suka yi na ƙalubalantar hukuncin kotun ɗaukaka ƙara wadda ta ayyana cewar babu laifi ga jam'iyyar PDP da ɗan takararta su ƙaro shaidu takwas a gaban kotun sauraron ƙararrakin zaɓe. takaddamar siyasa na sake yin tsamiya tsakanin 'yan siyasa da ke mabambantan jam'iyyu a nan jihar Kano. Duka ta cikin wannan shiri hangen dala. Masu sauraro Assalamu alaikum Ahmad Rabiu Jayan ne ke farin cikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri hangen dala. Tudun dalar da har kullum masu ƙuri'a kan tsammanin tarar da ita da zarar sun ɗora waɗanda suke muradi kan madafin iko. haka kuma shirin kan baiwa 'yan siyasa damar tofa albarkatun bakunansu la'akari da sashin nan na talatin da tara na kundin tsarin mulkin ƙasa. Ƙungiyar gwamnonin jam'iyyar APC ta musanta raɗe-raɗin da ake na cewa akwai jikakkiya tsakanin ofishin shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari da kuma ofishin mataimakinsa Farfesa Yemi Oshibanjo, inda ƙungiyar ta alakanta hakan da gutsuru tsoma na jam'iyyar hamayya. mataimakin shugaban kungiyar gwamnonin kuma gwamnan jihar Lagos, Baba Jide Samu Olu ne ya bayyana hakan yana mai cewa mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Oshibanjo kaɗai dai yana mayar da hankali ne kan ayyukansa ba wai shiga hurumin wani ofishi ba. Sanwa'olu wanda ya samu wakilcin mataimakinsa Baba Femi Hamzat a yayin taron rantsar da kwamitin jam'iyyar Abuja wanda gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El Rufai yake jagoranta. Taron da ya samu halartar sakataren yada labarai na jam'iyyar ta APC Malam Larre Isa Onulu sun bayyana cewa babu wata dangantaka mai tsami tsakanin ofishin shugaban kasar da kuma na mataimakinsa. Ƙungiyar gwamnonin dai sun kuma bayyana goyon bayansu ga dukkanin ofisoshin biyu To amma sai dai a kallo irin na 'ya'yan jam'iyyar hamayya na PDP irin su Shamsu Kura wakilin talaka na ganin ba ma iya fadar shugaban ƙasa ba hatta a nan Kano akwai wata jiƙaƙƙiya tsakanin gwamnan Kano da kuma mataimakin shugaban ƙasa.
mun ji sako ta bakin Salihu Tanko ya kasai to amma mun tabbatar cewa wannan zako ba nasa bane na gwamnan jihar Kano ne Dr. Abdullahi Umar Ganduje wajibinsa ne in dai ba da saninsa ba ko da shiri suka yi wa abin da suka yi ga mai girma mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Osibanjo domin mun ga cewa ya sa a sa cewa Osibanjo ba da amfanin komai a Najeriya to amma kar manta ya kamata a dinga tuna baya lokacin da Abdullahi Umar Ganduje ya shiga ibtila'i na harkar dala shine mutumin da ya yi uwa ya makarbiya ya mi osibanjo har ya samu masa mafita a wannan lokaci lokacin da aka shiga in konkuluso jikin osibanjo ya shiga ya kwanta ya yi rigingine akan a samu mafita aka samu masa mafita a harkar in konkuluso lokacin da yake so fada shugaban kasa ta zo ta karbi malam ibrahim shekaru a rufa masa asiri lokacin osibanjo ne ya shiga fada shugaban kasa ba ta shiga ba amma yanzu ga tukucin da suka yi wa osibanjo to ya kamata ku sani kuma osibanjo duk laifin da aka yi wa yan kwankwasiya da mutan kano da mutan yankin arewa shi ya yi mana amma ba ku ga wannan ba yanzu kuka zo kuke afka masa kuka ce mara amfani ne ka san bahaushe yana cewa faɗan da babu ruwanka to ai ba magana babu ruwana ba ne mu ba jami'ar APC ne ai mu ba ma son butulci wajibin gwamna ne ya fito inisanta kansa da waccan magana da Salu Tanko ya gasa yi idan kuma ba haka ba to da masaniyarsa shi ya sa shi duk ba jam'iyyar su ɗaya ba kai a matsayin ka dan jam'iyyar PDP kawai ka zuba musu idanu mana to ai mu ba ma son a dinga lalata tsari bayan da za a yi mutum ya muku alkhairi ya zo yi muku abu ya kwatan muku wannan mulkin da suke kai wasu ban da ya kwatar musu wannan mulki.
Shamsu Kura ɗan jam'iyyar PDP Kwankwasiya a nan Kano. Kotun kolin Najeriya da ke Abuja ta kori ɗaukaka ƙarar da gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da jam'iyyar APC suka yi kan ƙalubalantar hukuncin kotun ɗaukaka ƙara wadda ta ayyana cewar babu laifi ga jam'iyyar PDP da ɗan takarar gwamnan Kano ƙarƙashin jam'iyyar injiniya Abba Kabir Yusuf da su ƙaro shaidu takwas waɗanda kotun karɓar ƙararrakin zaɓe a nan Kano take amincewa ta saurari shaidun. Kotun kolin ta ayyana cewar hukuncin kotun ɗaukaka ƙara akan daidai yake, Idan za a iya tunawa dai jam'iyyar PDP ta garzaya gaban kotun ɗaukaka ƙara ta Kaduna tana mai buƙatar da kotun ta sahale mata da ta gabatar da wasu hujjoji takwas a gaban kotun sauraron ƙararrakin zaɓe inda a wannan lokaci shi kuma gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da jam'iyyarsa ta APC suka ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli kan buƙatar kotun ta yi umarnin kada a gabatar da waɗancan hujjoji wadda kuma a yau kotun ta yi watsi da waccan buƙata ta jam'iyyar APC tana mai cewa waɗancan hujjoji guda takwas da za a gabatar a kan daidai suke. To wannan kenan. Harkokin noma dai abu ne da a wannan lokaci musamman a gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ake ganin harkar noman na daɗa haɓaka. A shirye-shiryenmu da suka gabata dai mun kawo muku tattaunawa da Malam Hassan Ibrahim, jami'i mai kula da harkar ta noma a nan Kano.
burinmu shine mu daga darajar shinkafar da ake nomawa a jihar Kano ya zama ta yi gogayya da shinkafar da ake shigo mana da ita zuwa Singa zuwa ma a sauran kasuwanninmu da suke cikin jihar Kano yanzu a shiri yayi nisa tsakaninmu da kasuwannin da muke da su misalin ka dauki kwanar dawaki mun yi nisa wajen zakulo matsalolin da suke damun wannan kasuwar mun gano cewa in ka duba zaka shinkafar na farko ma wajen turarata da ake yi tukwanen da suke amfani da su buhu biyu zaka iya zubawa kaga zamani an riga an yi nisa akwai tukwane na zamani wanda za su iya cin buhu goma buhu ashirin sannan ka duba yadda ake shanyarta a ƙasa ake shanyawa mota ta bi kaji su tono a kai da dai sauransu ta nan za a samu tsakowa da wasu abubuwa a yanzu bayanai sun yi nisa mun samo tukwane na zamani mun samo hanya da za a busar da shinkafa wato diraya sannan mun samo abin da yake ci musu tuwa ƙwarya kala sota wacce take fitar da buntu ya zama da kala ta yi fes kala shinkafar ya zama yanzu ina tabbatar ma nan da ba daɗewa ba ƙarƙashin tallafin shirin afis na gwamnatin jihar kano gwamnatin tarayya da bankin duniya shinkafar kwanar dawaki ba inda ba za ta yi gogayya ba da shinkafa da ake gani shinkafa ce ta waje ko shinkafa da aka shigo da ita jihar kano da sunan shinkafa giredi ina tabbatar ma nan ba da dadewa ba shinkafar su za ta gogoya da duk shinkafa da ake ganin shinkafa ce a wacce ake ganin ta shinkafa giredi insha Allah Malam Hassan Ibrahim jami'i a bangaren harkar noma a nan Kano kuma wannan cikakkiyar hira za ta zo muku ne a shirinmu na noman zamani da yake zuwa a duk ranar Lahadi da misalin karfe tara na dare. Amma a kallo irin na su Abba Sarki, shugaban gidauniyar nan ta karatun masu bukata ta musamman, na ganin tallafin noman da aka ce masu bukata ta musamman za su samu, roman baka ne kawai.
ni ina ganin bai kamata ya dinga kiran masu bukata ta musamman a cikin da za su amfana ba saboda an ware rana har rana biyu akan masu bukata ta musamman za a tantance wajen yadda za su samu abun kuma sun faɗa da bakin su cewa masu bukata ta musamman mutum ɗari uku da uku su za su amfana da wannan abun amma da muka je wurin tantancewar mu duba mu gani an kai mutum ashirin sannan zai mai bukata ta musamman su ɗaya kuma ranar da aka bayar ta masu bukata ta musamman ta zama ranar gaba ɗaya yau da suka cike gurin mutane ne yau da suke lafiyar su kalau to muna ganin cewa wannan abun mu ba mu yarda da cancancewar da aka yi ba da sake gaskiya masu bukata ta musamman ba sa ɗaya daga cikin waɗanda za su amfana da wannan al'amarin.
Abba kana so ka ce da masu sauraro da kuka je tantancewa ba ku ga masu bukata na musamman ba kenan.
ga su nan a wurin amma babu sunansu a waɗanda za a cancance ko su samu waɗannan abin mun ɗauki har bidiyon da komai wanda mun jira lokaci ne cewa in aka zo yi mun gaya musu ba mu yarda da wannan tsarin ba in aka zo yi muka ga an saka mutane masu lafiya madadin masu bukata ta musamman za mu ɗaga maganar gaba ko da efcc ne a bi haƙƙin masu bukata ta musamman.
Abba Sarki kenan shugaban masu bukata ta musamman a nan Kano. Da haka kuma ku zo mu leka ƙaramar hukumar Nasarawa. inda wasu kungiyoyin sa kai suka yi haɗin gwiwa da gwamnatin ƙaramar hukumar ta Nasarawa karkashin jagorancin shugaban ƙaramar hukumar Honorable Lamin Sani don dakile sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a yankin. A yayin taron ne kuma guda daga cikin 'ya'yan ƙungiyar Hajiya Surayya Aminu mai lakabin sai mama ta gudanar da jawabi.
tunda wannan al'amari ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un harka ce wadda ba ta da daɗin ji ba ta da daɗin gani shi yasa muka haɗa kanmu mu ceto rayuwar waɗannan yara da suke wannan al'amari na shaye-shaye da kuma fataucinsu kimanin matasa nawa kuka ceto daga wannan hali na shaye-shaye a gaskiya mun ceto rayuwar matasa ba adadi saboda kullum a cikin aikin ake yi portfolio local government din nan ba a zauna ba ko ina sako da loko kungiyar amadi tana shiga domin ganin cewar an ceto rayuwar waɗannan yara masu shaye-shaye da kuma fataucinsu mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje ya yi alkawarin tallafa waɗannan yara ganin cewa an ceto rayuwarsu wajen shaye-shayen miyagun kwayoyi nan da kuma to yanzu fataucinsu wannan taron wane ne shirya shi a wannan haɗaka ta ƙungiya ta amadi ita ce ta haɗa kuma sannan a ƙarƙashin jagorancin babban jagora mutumin arziki alhaji lamin sani ciyaman na algon shine ya assasa wannan tafiya domin shi ma babban wakili ne na mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje kuma alhamdulillahi wannan zama da aka yi da wannan haɗaka ta ƙungiyar amadi an cimma wani buri da wata matsaya na ganin cewar wannan ƙungiya da ofis ɗin algon ciyaman za su haɗa ƙarfi da ƙarfe su ceto al'umma wato musamman mata da matasa na daina shaye-shayen nan.
Hajiya Surayya Aminu da yake muna karamar hukumar ta Nasarawa a yau ne shugaban karamar hukumar Nasarawa wannan rabin Lamin Sani ya bude kasuwar waya a tsamiyar Boka Hotoron Kudu mai suna Dr. Lamin Sani GSM Market. A yayin taron ne kuma muka jiyo shugaban karamar hukumar ta Nasarawa wannan rabin Lamin Sani yana jawabi.
wannan kasuwa ta kunshi shaguna sama da guda 160 kusan guda 200 sannan akwai manyan rumfuna guda uku wanda dukkaninsu in ka hada za su ɗauki mutane sama da mutum ɗari uku wanda za su yi sana'a a cikin wannan waje idan ka hada akalla ba kasara ba a yau wannan karamar hukuma ta samar wa sama da 'yan wannan karamar hukuma da ma makwatan wannan karamar hukuma aiki sama da mutum ɗari biyar zuwa sama ina godiya ga Allah da ya bamu wannan dama ina son godiya ga mai girma gwamnan Kano da ta Abdullahi Umar Ganduje saboda abubuwan da yake mana na alkhairi da gudunmawa da kuma taimako da yake mana ba wai a wannan karamar hukuma kawai ba amma a sauran ƙananan hukumomi da suke wannan jiha ina son amfani da wannan dama da ya kira ga al'umma da za su amfana da wannan da su iya bakin kokari wajen yin abin nan tsakani da Allah da yin ayyuka wanda za su haɓaka kasuwar wanda za su ɗaga tattalin arziki na wannan karamar hukuma da kuma tattalin arziki na jihar Kano gabaki daya sai na yi godiya ga ma'aikatanmu gaba ɗaya da suke taimaka mana tun daga kan mataimaki na Alhaji Muhammadu Shehu da kuma kakakin majalisa Alhaji Sale Kumanda da sakatare na karamar hukuma da dukkanin kansulolinmu zababu da kansulolinmu na daddu da masu ba da shawara da ma'aikata ƙarƙashin jagorancin daraktan mulki Hajiya Umma Abbas da dukkanin wanda suke taimaka mana akan gudanar da harkoki na aiki a wannan karamar hukuma.
Wani rabin Lamin Sani shugaban karamar hukumar Nasarawa. A karamar hukumar Kumboza kuwa batun tsarin nan na CRC mun karbi bakuncin ɗan na Audu gidan shanu wanda ya ce kiraye-kirayen da suka yi ta yi a karamar hukumar kwalliya ta biya kuɗin sabulu.
akwai waɗansu waɗanda aka ba su wannan harkar girkin nan suka dinga yin badakala suka dinga yin abubuwa wanda yake na son zuciya ne to yanzu Allah ya kawo ƙarshen waɗannan mutanen Allah ya kore su da kan wannan tsarin za'a saboda yanzu abubuwan da yake faruwa dukkan wani wanda muka zo muka kira da shi akan badakalar da yake saboda mutanen nan an ɗauki harkar CRC an ba su sai ga wani ya jibge tukunya goma a gidansu su ne ginin shaguna su ne buɗe shaguna saboda sun ga kaya irin na 'yan makaranta ko dai a baya ba su biya muku bukatun ku bane watakila kuma yanzu waɗannan da suka zo suna ganin ku shi yasa ba mu da wata bukata akan su za'a tun da waɗannan abubuwan in ka duba abincin mu ne da kannanmu da waɗanda ya kamata a ce a dinga tallafawa akan harkar makaranta gwamnati ta fitar da wannan tsarin mutane ne waɗanda suka yi dinga yin son zuciya wanda a baya na zo na yi kira akan na wani mazaɓa ta na taranci nake ma magana cewar akwai abubuwa da muke ganin wanda ake yi waka ci waka tashi da dukiyar al'umma da dukiyar waɗannan yan makaranta ana yin abubuwan da bai kamata ba kaga yanzu yake Allah ya kore shi mun ga har ya fara kiran malamai ana zuwa kofar gidansa ana yin sauka akan waɗannan abubuwan saboda sun san duk wanda ya tafi akan wannan tsarin in Allah da ba dalilin abin da zai dawo shikenan sai ya zama laifi saboda mutum ya kira malamai an yi masa addu'a a kofar gida a sai ya zama laifi mana ka kiran malamai akan harkar kai kiranta akan harka ma na ci gaba na unguwa abubuwa nawa ne ya faru wanda ya akai kai kasancewa akan wata harka daban ya kira gaskiya ne wannan akan bukatar kanshi ne saboda Allah ya kore shi yake ta san ayi addu'a ko zai dawo kan wannan tsarin to muna mai tabbatar mai wallahi in ka tafi ka tafi kenan ba ma tunanin akwai waɗansu waɗanda muka kira da su mahukunta ne sun yi shawara da mu kuma mun ba su shawarar akan irin waɗannan mutanen babu wani dalili ne sa lokacin da kansa yake kan dawo idan magabata sun je sun yi taro da shi sun zauna da shi akan a bai shawara sai dai kaji ya ce subhanallahi shikenan ba za a bai shawara ba an je an faɗa mai abubuwan da yake wanda yana ba daidai bane sai kaji ya make murya subhanallahi to wala hamdulillahi kuma sannan ina kira akan magoya baya na karamar hukumar kumbotsan musamman magoya bayan mu waɗanda muke tare da su yan halak malak akan wannan shari'ar da aka yi tambudan suru da honorable naziru zakari sheka wannan ina mai kwantarwa da magoya baya hankali akan wannan shari'ar da aka yi muna nan in Allah da wannan afir din da muka yi mune nasara saboda wayannan abubuwan da muka makale akai akan rashin ingancin takaddun mudan muna da yakinin cewa mudan bai da takaddu mudan bai yi makaranta ba saboda in an je majalisa da an yi turanci a majalisa sai dai ga ya tsaya iya nuku babu wani abu wanda yake fahimta dan na audi gidan shanu shuhada wa ɗarikar gandujiya amma a kallo irin na Ibrahim Aragezu ɗan jam'iyyar PDP kwankwasiya shigowa yana mai mayar da martani ga tsohon kwamishinan raya karkara Honorable Musa Ilyas Kwankwaso kana turo yaranka akwai aisha auren mata tana tara bi kon kuce yafi karfin ta a matafi apt nan ta mutu da da allah abba kabir ki da a bayi takara na gaya muku lokacin gama guda arba hudu ganduji a ina ci zaɓe dubu ta mi kana mana sai aisha ana gaya mata ta tana tara bi kon kuce mun fi karfin ta a siyasa tambayar da wancan dan siyasa ida yake cewa shi yake cin zaɓe a madobi ai na ɗauka amsa zaka bashi ni na gaya maka ko za a siye min batun da apc ba talo-talo buhun kuta a gaya mun hujja kana tara bi kon kuta ya ce mutu yan makaranta hukuna cewa wai menene hukuna cewa mu muka karkace iya fatima rubuta su muka na mana yaya gandu da ya fitar kuɗi ya biya malaman makaranta ana taka biya rubuta su mana tana tara bi kon kuta ya taimake su aisha ƙauran mata kai ya take ta mutu iya su me ya taimaka miki a iya cewa dai wancan jigon siyasa dai ya tsone muku ido a to shi da yake a ƙauyen da burau ƙoran kwakwata yake bi musa iya ta kwakwata zaune da dare mu haɗa kai mun bi ƙarfin ka a siyasa ibrahim aragizo wai mai zafi ne a to ni na gaya maka ni da ban da APC ba har yanzu ko gandu da mu zaba ba mu zaɓi gandu ba sannan na gaya maka sanata barau dibrin ba za mu kuma zaɓe shi ba ana ta rigima ɓangaren da nasir gawuna zai ku tanku ta rigima ku bara.
to ai idan ba za ka zaɓe shi ba wasu kuma suna da ra'ayin su zaɓe shi.
to gwarawa ya mani labari ya ce ya fito kakar gwamna ya fito mu sai mun kare shi sannan kuma ina gaya maka an tabbatar mu talatilan garo ko mai rami mai oho ba mu ta abin ba sannan kuma da aladidi raboda da gambola da'in da yan gawo ciyaye ku an fi karfin ka apc ba za mu yi apc ba duk wanda rubuta takara ce mun kare gandudi abba kabir shine ti daɓe a jihar kano duk gwarzo bari ka gaya maka rogo ma sai muka kujerin mu.
ibrahim ara getso dan jam'iyyar pdp kwankwasiya a nan kano Shi kuwa Aliyu Harazimi Rano shigowa ya wannan fili yana kira ga shugaban hukumar ilimin bai ɗaya Dr. Ɗanlami Hayyo da ya fito da sabon tsari na ƙashin kansa maimakon ya tsaya yana binciken abin da ya faru a baya.
Domin ya zo da abubuwa masu kyau a farko, amma ka je ka ɗauki dama, ka je ƙananan hukumomi ka ɗebe time box, ba kai reflection time box nan da wasu ba, ka ɗebe su ka kawo su, sannan ka zo ka yi bincike ka da sauransu. Ya kamata ka sha talaye min yadda wannan duk wanda ba ya zo aiki a cikin kowaye shi, ka sha talaye a kansa nan gaban ka kama shi, amma ba ka san matsalar ba, ka zo ka ta da ita ka ce za ka tare mutum dubu ɗaya da wajen ɗari bakwai dona ba albashi.
Baka ganin wannan gyara ya ɗauko a jihar Kano da ya kamata a yaba masa?
Gyara ne na daidai amma ba har ma da izo ya kwa tsauri sha ta layi. Bai kamata ka ɗauko wata rigima ka ɗauko wani abu ka ce. Magana shi ne ka ce gos waka ka je fansho ka duba ina gos waka yake. Ina tare da kai a wajen maganar kansuloli da kace da waya da sauransu ka tare wanda suka samu kansuloli ko sun ci gaba da aikin education ka tare albashin su domin wannan haramun ci. Amma magana ce akan cewar ma'aikacin da kace za ka tare albashi wai gos waka ne akan kayi kira da time book kuma ka je rana ka tambaya ni a ranar ke so ba zai kasa na education ni na ban nemi sanin ka ba amma magana da yake kama ƙara zuwa ranan ka tambaya ka ci me muka wa ilimi me ake a ilimi ya muka bibi malamai mun sa wasu dole ma sun ajiye aiki saboda ba zai yiwu ba ba zai hada aiki guda biyu ba amma magana shine surutun ka yawa ka je rediyo kana ta zance kullun ta satin duniya ka je ka zance akan ka bari ka aiwatar da abin da zaka yi magana akai tukunna duk irin wannan kokarin da yi wallahi kokarin sa na surutu ne ya gyara ya zo da policy mai doctor ne PhD doctor ne ya san abin da yake kuma ka daina magana cewa alfarma wallahi alfarma ce ta yi ka domin in kai wasa abin da kake dan jagaliya za a za ya je magana a sa ka a juya kai abin da gara ma me yace alfarma siyasa alfarma ce a cikin ta Aliyu Harazimi Rano dan jam'iyyar APC a nan Kano samar da kwamishinoni na matukar taimakawa matuka wajen tafikar da gwamnatocin jihohi sai dai har ya zuwa wannan lokaci wasu daga cikin gwamnonin ba su kai ga naɗin kwamishinonin nasu ba jihar Kano ma dai na ɗaya daga cikin jihar da har yanzu ba a kai ga kaddamar da sunayen kwamishinonin ba. Kan haka ne 'yan jam'iyyar PDP irin su Bashir Sanata sakataren kungiyar nan ta kwankwasa kawai shigowa yana kalubalantar salon tafikar da gwamnatin jihar Kano a ƙarƙashin jam'iyyar APC.
ke sa kullun suke so su zo su yi mana abin da ake kira haushin kaza wuce kan dami ake ɗebo yaran da bamu san su ba a ce an ba su jajayen wuluna sun je sun yi aika aika to hakika mutanen Kano ba za su gasgata su ba domin kowa ya san wannan satin da ya wuce sati ne na kwankwasiya wanda aka yi abin alkhairin da aka ɗebi 'ya'yan talakawa mutum 242 aka kai su kasar India suke can za su fara karatu kwanan nan wanda a yau juma'an nan an kuma ɗiban 'ya'yan talakawa mutum 50 an kuma tura su turai don su karatu a yanzu idan kika duba ga abin da doka ta ce duk gwamnatin da ba ta da council ma'ana ba a naɗa kwamishinoni da visors da sa ba babu full cabinet ba za a iya ba da kwangilar ta ne a wuce naira miliyan goma ba kin ga kenan aikin gwamnati ya tsaya ka cokan cak a jihar kano wata kusan hudu ba tare da ana ci gaba da gudanar da wasu abubuwan ba magana kai ɗalibai makaranta da jagoran ku ai bai shafi gwamnati ba abu ne shi domin biyan bukatarsa ko menene ba biyan bukatarsa ba tunda babu ɗansa ba ɗan kaninsa ba ɗan wansa a 'ya'yan talakawa ne wanda kuma duk ɗaliban nan bai san su ba amma kanan aka yi wa kuma ƴaƴan talakawa aka yi ba hakan ya sa mutane suke alfahari da shi suke tunkaho kuma ƴaƴan Kano suka ɗauke shi a matsayin uba wanda kuma duk mutumin da zai taɓa kwankwaso to zai haɗu da fushin Kanawa saboda mu shine uban mu a siyasance kuma abin da nake gaya miki shine babu kuɗin mu a hannunsa ya zo yayi wannan abin a kankin kansa da shi da mu ƴaƴan talaka aka zo aka haɗu mai ɗari mai kwabo mai taro mai sisi aka yi wannan abin alherin su kuma kuɗin mu ne a gurin su sun kasa yi kullun suna ƙaryar free education wanda naji sakataren ƙungiyar iyayen yara na jihar Kano Aminu Tafi da yana cewa su ba su san wani magana ilimi kyauta ba za a rinka bayar da dues duk tam yaro dan firamare ga abin da zai bayar yan sakandare ga abin da zai bayar To sai dai yayin da Bashir Sanata ɗan jam'iyyar PDP Kwankwasiya yake wannan batu, shi kuwa Sani Yalo Gurjiya ɗan jam'iyyar APC shigowa yana godiya ga gwamnan Kano bisa yadda ya naɗa Famasis Tahiru Magaji a cikin kunshin gwamnatinsa.
Ka ga mai girma gwamna ya tabbatar mana magaji ɗahirin zarewa mutumin Allah ne mutumin kirki ne mutum ne mai riƙon amana shi isa ice ba za a bar shi a ƙasa ba sai an tuka gwamnatin nan da shi don haka muka ga ya kamata mu zo mu wa mai girma gwamna godiya Allah isaka da alkhairi domin Famasis magaji ɗahirin zarewa mutumin kirki ne.
Idan kuna godiya akan wannan kujera da lamba ɗaya ya ba me yasa ba za ku ba shi shawara ba ya yi maganar haka ilimi kyauta amma al'umma suna ganin har yanzu ba a fara gudanar da wannan aiki.
ina tabbatar miki duk abin da baba ganduje ya faɗa bi iznillahi ta'ala za a aiwatar da shi yanzu ilimi kyauta ne a jihar Kano kuma ilimi dole duk abin da ya shafi Kano ta kudu ya shafe ni ni ne dan gwagwarmaya mai kare haƙƙin Kano ta kudu saboda haka mai girma Mrs. magaji ɗahira zarewa ka kwantar da hankalinka in Allah iya da wannan kujera da kotu ce za a sake zaɓe za ka zama tabbataccen dan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar rogo domin al'ummar karamar hukumar rogo sun tabbatar mana irin rukon da kake wa 'yan 'yan jam'iyya da irin taimakon da kake wa al'umma karamar hukumar rogo saboda haka wayannan yan pdp na karamar hukumar rogo da kuka yi mana ta ci bata ci ba kuka yi mana kan tafarga in allah yadda idan aka so za a sake wannan zaɓe fa mrs magaji ɗashi da zarewa shine zababben dan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar rogo sani yalo gurjiya dan jam'iyyar apc a nan kano Mulega siyasar 'yan kasuwa inda a wannan rana muka karbi bakuncin Ilyasu Koki, shugaban 'yan kasuwa masoya gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje, wanda ya shigo yana mai nuna jinjinarsa ga gwamnatin Kano, bisa yadda ya ce gwamnan ya yi abin a zo a gani a kasuwar kantin kwari.
Ina godiya ga mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje a kan filin fakin na kasuwar sabon gar wanda mai girma gwamna yake a dakatar da wannan aiki da ake nema a yi domin a zalunci 'yan kasuwa. To da yawon 'yan kasuwa na kasuwar sabon gari da da singa mai girma gwamna nake magana suna godiya kuma suna yaba maka gogo Allah saka miki da alheri wayannan mutane yan ta murmura da kwari da singa duk da dai mun sani cewa ana nan ana tattauna da izinin Allah za a dawo da baki sun shakwai domin me mai girma gwamna a kafa kwamiti a dawo da Abubakar Kana Baro wannan jam'iyya ta APC domin me wallahi tallahi ya fi wayancan mutanen muhimmanci me abin fi su muhimmanci duba da wancan aiki da aka dakatar al'umma sun ce sun yaba da shi yanzu kuma gashi an ce an dakatar wane ne ya ce ya yaba da shi kuma wani dan kasuwa ne ya ce ya bar shi kai duk bayan da ake turo fa ba yan kasuwa bane ya kamata idan za a turo mutum ya magana akan kasuwa to a turo dan kasuwa ba wai a zo a dauko daga cikin yan baka ba yan baka kowanne akwai irin harkarsa to dan kasuwa fa ce dan kasuwa kuma muna kira da mai girma gwamna mai girma gwamna wannan sauro mai hana giwaye bacci a karamar hukumar birni mai girma harna miki aban Ibrahim Sharada muna yi mar alhini na rasuwar mahaifinsa malam Ibrahim Sharada wannan bawan Allah Allah jaddada rahama a gare shi kai muna kira ma idan shi aban Sharada bai fito takarar gwamna fa 2023 za mu kai shi kara kotu wallahi ta yaya za ku kai shi kara kotu duba da idan ma ya fito akwai maza a gabansa wallahi tallahi mulkin jihar Kano a yanzu sai matashi ba za mu taɓa yin wa'yan kita murmura ba magana ake ta mu yan kasuwa mun haɗa kanmu cef za mu goya wa mai girma shi aban Ibrahim shi da goyen baya 2023 kuma in bai fito ba za mu kai shi kara kotu Iliyasu Koki dan jam'iyyar APC Gandujiya da yake muna batun na 'yan kasuwa shi ma lawan na ama gyaranya ya shigo wannan fili yana kira ga gwamnan jihar Kano da ya sanya baki cikin wani murabus da wani dan kasuwa ya kudura aniyar yi a nan Kano.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai girma gwamna yanzu da sanin ka ake wannan aika aika ko babu sanin ka. Yau ga Namado zai sauka ibai shugabancin kwari saboda Namado yanzu ya dauko gyaran kasuwar kantin kwari ga security ga masu ciniki ga mutane saboda haka yau ga mutane suna alasan barka kowa da kowa yana farin ciki namado da kansa ike nema i ritaya saboda an yo wani lauje cikin naɗi an kawo kaso kwari shi kaga namado ba kuɗi izo itara ba kuma ba wani abu izo da son zuciya ba ya zo ne dan kasuwarsa ce kuma yana kishin kasuwar zai gari wai an naɗo ma wani ko md ne ko menene dai ana nema bai san abin da aka naɗo masa ba dan haka yau ga namado nema ike ya ajiye ya ritaya to baka ganin mai girma gwamna ya hakan ne domin samun maslaha ita kasuwar kantin kwar to ai ba mu yarda da sanin gwamna ba in dai da sanin gwamna yadda na mado izo ya rike kasuwan nan ake ta ci gaba mutane suna ta san barka ni na san ba za a yi wani nadi ba to ai idan gwamnan zai nada ba sai ya ce na amazan yi nadi ba a ai babu lalle saboda duk abin da ka sani ci gaba ake so na mado ya dora kasuwan nan akan layi da security da masu ciniki kowa yana matsayinsa 'yan kasuwar kantin kwari suna ala san barka kowa murna kowa dan mai tebur dan dako direba 'yan kurkura kowa yana murna ana ala san barka yau sai gashi an waye gari na mado ne ma yake ya ajiye shugabancin nan a iya cewa kai faɗan siyasa ne kuma gashi sai aka je kana taɓa muhibbar kantin kwari dan me isa za a bari kantin kwari ta lalace bayan ta samu ci gaba ga na mado ya zo ya dora to kamata ya gan ku ai da tilin 'yan kasuwa sun zo suna wannan korafin ba kai ɗaya a ganka ka shigo ba to ai ba kowa ne ya sani ba dan me za a bar na mado to kaga kenan a iya cewa wannan magana baka bibiye ta yadda ya kamata a saboda bi dan me za a ce an naɗo wani md bayan ga na mado yana ciya duk abin da ake so in dai na ci gaba ne ya dora shi lawan na ama gyaran ya dan jam'iyyar APC.
Gendala ba shiga birni ba.
Kafin mu yi sallama shirin hangen dala na taya murna ga mataimakin ɗan takarar gwamnan jihar Kano a jam'iyyar PDP, Comrade Aminu Abdulsalam, bisa auren ɗansa Zaharaddini Aminu Abdulsalam da za a yi a gobe Asabar, da misalin karfe sha biyu na rana a masallacin tsohuwar jami'ar Bayero da ke nan Kano. Wanda kuma da haka ne shirin hangen dala na wannan lokaci ya kammala. a madadin abokan aiki abdulkadir yusuf gwarzo da khadija rabiu indabawa dukkaninmu karkashin jagorancin shugaban sashen siyasa na wannan gida muzammil ibrahim ya kasayi ahmad rabiu jahin da na gabatar nake cewa da fatan za mu yi hutun ƙarshen mako lafiya.